الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العزيز وبعد أنقوى مسلمين أستورارم وتكلموا ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ya kama wannan rana ta 27 ga watan Ramadan hijira 1441 wanda ta yi daidai da 20 ga watan biyar 2020 za mu ci gaba da tsere kamar yadda muka saba muna cikin sura ta buruji ne ko? na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود a'udhu billahi minash shaitanir rajim kafin nan na manta akwai tambayoyi ya kamata mu amsa a wani bawan Allah ne ya aiko cewa assalamu alaikum malam fatan an wani lafiya dan Allah muna sallah ne sai mata suka bi gaban mu mu ma mu to malam menene matsayin sallar mu to sallar ku tana nan ba abin da ya shafe ta akwai hadisai wanda suka yi magana cewa kare ko kuma kare baki idan ya wuce gaban mai sallah ya kafa salat ya yanke sallah ko kuma hadisin da ya yi magana cewa har ya sa wal mar'a da mace ita ma taqfa salat to amma daga baya akwai wani hadisi wanda yake cewa la yasau salatu shay'un wa dafi'u masadatu ko wanfa'u masadatu au kama qala to hadisin da yake cewa ba abin da yake yanke sallah ku dai ku yi kokari ku ije mai son ya shuɗe ta gaban ku iya kokarin to wannan hadisi duka hadisan sahihai ne to amma wannan hadisi yana nuna mutaassiri ne akan wa'ancan shi ne ya zo daga baya tunda ya faɗi cewa babu wani abu da yake yake sallah daga nan za ka cewa wannan hadisin daga bayan wa'ancan ya zo wato da an ce ga abubuwan da suke yanke sallah amma yanzu babu abin da yake yake yanke sallah kai dai ka sa sutura ko kai kokarin iya kokarinka ka izini wucewa gaban ka iya kokarinka don haka wannan hadisi a ka'ida ta malaman matsalar hadis suna ganin yayi nassin wa'incan hadisai dama a cikin hadisai ma akwai nasik da manso don haka wannan hadisi ya shafi hukuncin wa'incan hadisai don haka babu wani kare ko mata da za su wuce gabanka ya zama sallanka ya yanki na biyu akwai tambaya da aka yi cewa me ne matsayin wanda ya share sallar azhar da la'asar a lokacin azhar kuma lokacin la'asar din ba ta shigo ba to shine tambayin da yi bayani ba a wannan fuska akwai inda zai akwai wurare da dama wanda haka ya hallata akwai kuma inda bai hallata ba in mutum ya yi azhar kawai ya samu baya da la'asar akwai hadisai da suka ba da dama mutum ya yi jam'i tsakanin salloli guda biyu malaman fiƙo sun fitar da su da ista wato sun yi istinbadi daga cikin su a hadisi na farko hukunci na farko wanda za a ce za a ce sallar ta tari kamar idan shi matafiyi ne zai shiga mota daidai lokacin azhar kuma ba zai sauka ba sai da asar ta yi nisa kusan ƙarshe ko kuma ma kusan a ce sai la'asar ta wuce misali wajen magariba to an ba wa matafi dama ya jawo la'asar ɗinsa ya haɗa ta da azahar ya yi ta a lokacin da zai tafi shine jam'u ta kadimi wannan sallar sa ta yi in yayi in a haka in wannan ne da yi ko kuma a yana baya da lafiya ne yana kwanciya asibiti rashin lafiyar nasa ya haɗa da suma ko kuma baya ba suma zai yi ba an ce masa za a masa aiki ne kuma ba zai farfado ba sai bayan magariba zai iya haɗa azahar ɗinsa da la'asar a lokacin azahar ya yi a masa aiki shi kenan ko kuma yana suma ɗin duka ɗaya ne shi ma bai sani ba ko za a ko tuman zai zo ko ba zai zo ba in ya zo kuma yana ɗaukar lokaci mai tsawo saboda haka zai gabatar da azahar da la'asar ya haɗa a lokacin azahar wannan su ne guraren da a fikihance a sunance ya hallata mutum ya haɗa tsakanin azahar da la'asar sallar ta tayi amma irin yadda ake yi a wannan zamani don son zuciya za mu shiga mutum bari mu haɗa azahar da la'asar a'a yanzu an kasuwanci cunkoson wato masu sayan kaya ya yi yawa baya yankewa bari haɗa azahar da la'asar in shi a lokacin azahar duk wannan bidiyo'i ne wanda wai masu cewa suna yaki da bidi'a su ne kuma suka zama yan bidi'a ɗin ai dama mafi yawanci ƙarshen zamanin nan bid'a za a mai da ita sunna sunna da koma bid'a haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna kuma yanzu abin da ake cikin kenan saboda haka wanda duk ya haɗa sallah babu wani larura irin waɗannan da muka ambata to baya da jami'i kuma azhar kawai ya samu kuma tsoron Allah ya sake la'asar akwai wata gaba guda ɗaya wanda ita ma an yi saɓani a kanta ruwan sama ruwan sama mafi yawancin malamai sun tafi a kan cewa sai da daddare tsakanin magariba da isha'i ana ganin in ruwa ya ɓarke ba zai yanke ba ruwa kuma mai tsanani ga kuma duhu to za a iya haɗa nan ko magariba ne da isha'i amma wasu ɗauko wannan hadisi suna amfani da shi a kan azahar da la'asar to gaskiya mafi yawancin jumhurin malamai sun tafi a kan ba a jam'in ruwan sama na tsakanin azahar da la'asar Allah ya samu gani suratul buruji wannan sura ana sanin ta da suratul buruji makiyatun ta sauka a makka buruj wato abraj ake nufi wato a wurare da wato taurari suke burjin sama shine ake ake nufi da buruj wato manazil na taurari su ne ake cewa buruj Kuran ta sauka a makka ayoyinta ishirin da biyu bismillahir rahmanir rahim suran ta yi magana ne akan aƙida kuma ta yi magana akan wasu wato dabbarai da suke ƙarƙashin wani dabbarin sarki azzalimi wanda yasa aka yi ta kashe muminai na zamaninsa da yadda kuma su muminan suka yi wato suka ba da kansu suka sayar wa Allah tabaraka wata'ala da rawukansu don su kare imaninsu sannan ta yi magana game da yadda manya-manyan wato halittun Allah nan suke masu yawo a cikin falaki su ne taurari da kuma ita kanta sama da wuraren da ake kekewayawa a cikinta wanda taurarin suke yawo a cikinta da falakokin da yake cikinta da kuma mala'iku da suke yawo a cikinta da kuma abin da zai zo wanda zai rubuta wannan duk manya-manyan waɗannan abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya samar wanda yake nuna ƙarfi na ƙudurar Allah wanda yake iya juya waɗannan abubuwan gaba ɗaya wanda ya kamata kafirai a lokacin da yake kafiran maka masu bautan gunki da ma ita ranar da suke wasu suke bautanta to a nuna musu cewa to ita ranar ma shi suke ta za a yi san cewa rana ba abin bauta ba ne balle ma wani shirme gunki sannan bayan haka aka taho da gargaɗi ga waɗanda suke fajirai wanda suke fitinan muminai kuma ta yi magana game da yadda Allah zai hukunta masu yin wannan mummunan aiki sannan surar ta ƙare da manyan da shugaban fajiran duniya wanda ya shahara a cikin masu mulki shine fir'auna wanda shi ma bai sha ba balle wani wanda yake ta'addancin fajirci da zalunci da ɗagawa bayan wata ma izatil buruj Allah subhanahu wata'ala ya rantse da sama wai kayatar wannan mai kyau mai ban sha'awa ma'abuciyar wato masaukai maɗaukaka wanda taurari suke sauka a ciki su ne manazil na taurari an kira buruj da buruj ne saboda wato kaman wato ana an ɗauko ne da kalman baraja ko ta baraja wato abin da ya fito fili sai aka kwatanta taurarin da cewa ma'abuta buruj wato ma'abuta bayyana da fitowa fili wal yawmil maw'ud Allah subhanahu wata'ala ya rantse da ranar nan wanda aka yi ma kowa alƙawari zai zuwa ya halarce shi shine ranar kiyama wa shahidin wa mashhud Allah ya rantse da mai shaida da wanda ake masa shaida farko wasu malaman tafsiri sun ce shahidin din nan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mashhudin su ne al'ummun da suka gabashi al'umman manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam suka ce dalilin wannan shine faɗin Allah subhanahu wata'ala fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida suratul nisa aya ta 41 wasu kuma suka ce shahidin shine wato a sune al'umman annabi gabaki ɗayan mashhudin kuma su ne al'ummun da suka gabace mu wanda za mu yi shaida wa annabi Nuhu a kansu. Kamar dalilin ta kuma suka ce lita kunu shahada faɗin Allah subhanahu wa ta'ala lita kunu shahada ala nasi wa ya kuna rasulu alaikum shahida. Suratul Baqara aya ta 143. Kaga ta kunu shahada ala nasi wato mu kenan al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun zama shahidi annasu din wato al'umman da suka gabaci al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne mashhud din wasu suka ce shahidin wa mashhud shahidin din suka ce wato ranar wato juma'a shine shahid mashhud suka ce ranar arfa والله أعلم قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود نعم إذ هم عليها قعود قتل أصحاب الأخدود ألا أنتي ما أبوتا واتو واتو أخدود واتو كرمهرة tare mahara za a ce kamar yadda ake tona tare mahara ko ma'abuta ramuka masu tsawo abinda ake ce mai hudud sai ya zama yana da tsawo faɗinsa bai kai tsawonsa ba rami in an yi shi kamar tsarin wato yadda ake tona lambatu to shine hudud kafiran baya masu mulkin zalunci sun kasance suna yin irin wannan lambatu din kamar dai tare mahara tare mahara watakila wasu san ba san tare mahara ba tare mahara a zamanin nunan kasan akwai shi a zamanin irin kakanninmu can baya lokacin da ake yaƙe-yaƙe kowane gari akan yi masa ganuwa ganuwa ita ce wata katanga ce akan yi ta doguwa ta kewaye gari a mata ƙofofi sai za ku ji gari ana ce ƙofan kaza ƙofan kaza ƙofan kaza ƙofofin shigowa cikin gari ne wanda ake kulle su da daddare ko kuma ake kulle su lokacin da ake tsoron yaƙe-yaƙe kusan ma kowane lokaci a kulle suke sai sa kuke jin sarkin kofa to akwai masu gadin kofofin na shi sarkin kofa shi yake kula da waɗannan kofofi da aka yi to dole in za a shigo sai da izininsa in za a fita sai da izininsa to in an yi ganuwan wannan katanga doguwa mai tsawo din sai a yi abin nan da ya kama da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa aka tona a Madina Khandak sai a yi shi shine shine kaman Uhud din za a yi shi mai tsawo ya kewaya mai faɗi kuma ya kewaye garin bayan an yi ganuwan to bayan ganuwan ta waje sai a yi shi kuma ya zama mai faɗi mai tsawo ya kewaye garin gaba ɗaya shi yasa musu yawancin garuruwan muka je bayan ganuwa sai da wurin fadama fadama ne saboda matattarar ruwa ne wurin ruwa ya kan shiga ciki to za a yi shi ko mai zurfi don an yi shi tsakaninsa da ganuwa sai a daddasa magaryan kura wata tsaya mai tsawo wanda take kewayewa haka da wanda bature ya kwaikwaye ta yi wannan bakwaya din nan to ita za a daddasa tsakanin ganuwa da wannan kwari to duk yadda yaƙi ya yi yaƙi wa'yancan masu yaƙi ko doki ka taho da shi da gudu sai dai ka faɗa cikin wannan rami ba za ka iya ƙetara shi zuwa cikin ita kanta ma wato ita magaryan kuran ba balle ma ka haura katanga kuma can katangan an yi ta da faɗi dama akwai masu gadi a sama wanda suke dafa wasu abubuwa su tsorawa su menene in an ganka ka kama za ka hau kana hauwa sai a faro maka wannan ruwan tsoron ka ka koma ka faɗo cikin wannan magaryan kura ɗin to duk kaya ne na disan to su waɗannan ba irin wannan suka yi ba su uku duk ɗin yadda na dai kawo shi ne saboda a gane misali abin da aka ce wa ake ce ma wato tare mahala to su sukan tona ne kafaran wancan lokaci sai su tona shi sai a cika wato itatuwa da sauransu a ciki an cika itatuwa da sauransu a ciki to sai a rinka azabtar da wanda ba ake son a azabtar da shi an kunna wuta a jefa a ta jefa mutane da udu lillahi to an ce wani sarki ne jabbari aka yi shi a tsakanin zamanin annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a wurin da ake cewa najaran najarana a cikin yankin larabawa take amma wayanda suke rayuwa a wurin mafi yawanci nasara ne shi ne ma Allah subhanahu wa ta'ala a kansu ne ma Allah ya saukar da wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan nasaran najara ne wanda wannan yake ƙarya da wanda yake cewa wato kiristoci ba ahlul kitabi bane su nasara ne sun zo kuma suna jaya da manzon Allah kuma Allah kuma ya kira su ahlul kitabi sai wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan su larabawa ne kuma ba za ka ce sai wa'inda suke wata ƙabila daban wato wai wai in ba in kayawar sai bani isra'ila kawai wanda ba bani isra'ila ba ba a halin kita ba ne wannan kuskuren fahimta ne to su zamanin su ne da suka yi imani da annabi wasu mutane suka yi imani da annabi isa ba zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallam ba to shi ne sarkin su yace sai su bar imanin suka ki to shi ne ya tona waɗannan ramuka na wuta ya zo a cikin hadisi wanda hadisin imam muslim ya fitar da shi kuma imam ahmad shine ya ruwaito hadisin wato aka ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a wato akwai wani sarki kana malikun fi man kana qablakum akwai wani sarki cikin al'umman da suka gabace al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kana lahu sahiru yana da masayarci fala ma kabira lokacin da ne masa bokansa kenan ya tsufa kala lil malik sai shi wannan bokan ya ce wa sarki inni kabirtu kaga na tsufa in an ce kibar mutum ya kai tsufa sosai har zai rude fa ba asu ilayya gulama wa allimu sirra ka turo min wani yaro in koya masa sihiri fa ba ata ilaihi gulaman yu'allimuhu sai ya tura masa yaro da zai koya masa sihirin fa kana fi tariqi idza talaka rahibu shi yaro ya kasance a hanyar da in zai isa ya je wajen bokan ko ma- ko madadin ko matsafin akwai wani shi kuma malamin nasara kirista kenan shine rahib faƙa'ada ilaihi shi yaron sai ya tsaya a gurin shi wannan rahib din wata ne a kalamahu ya ji zancen rahib din fa a jabahu sai zancen ya burge shi ya gane ya ga abin ya abu ne daidai da hankali fakana idza ata sahira sai yaro ya kasance in ya je wajen mai tsafi marar da rahibin faƙa da ilai sai ya sai ya zauna a wurin wannan baruhu bayan ya ji maganarsa tunda ya ji maganarsa ya burge shi kullum zai je wajen tsafi da sarki ke tura shi shi zai tsaya tukunne ya ji maganar shi wannan banasare baruhu bani sannan ya wuce shi baruhu bani wani mutum ne sukan ji- a- akan zaɓe shi musamman don ya zama mai ibada mai ilimin injila ko ilimin attaura sai a masa wani gini kamar hasumiyar masallaci mai tsawo sama da ƙaraurawa sai a yi wani ɗaki a can sama wajen cin abinci da ibada to shi kenan sai a jeji sai ya je zauna yana ibada shi ne ake cewa sauma'a wajen ibada ne na nasara ko na yahudu sukan shiga ciki su yi ta ibada a jeji su kaɗansu irin wanda aka raini maryama a cikin sai da tuna maryama alaihi salam a ciki to irin ta ne to shi ya zo sai ya je ya tsaya a wajen wannan baruhu bani sai ya ji bayanan su sannan ya wuce sai ya zama ya raba makarantar ne ga makarantar da ya sa kansa na wajen baruhu bani ga makarantar da sarki ya sa shi na wajen matsanci to فكان إذا أتى الساهرة مر بالراهب فقال إليه فإذا أتى الساهرة ضربه idan ya je wajen mai sihirin sai mai sihirin ya dake shi saboda ya makara fashe ka zalika ila rahib sai ya gaya wa shi ne ibadan nan cewa wannan mai sihirin nan fa in na je yana duka ni, saboda ina makara a wurinka wa qala sai baro ba ne yake masa idza ka shi ta sahira in ka ji tsoron mai sihiri ya buge ka fa qul habasani a hali sai a gida ne aka tsare ni ban fito da wuri ba wai za ka ji ta halaka in ka ji tsoron a gida a buje ka faƙul ka ce habasa ne sahiru mai sihiri ne ya tsare ni domin ya hallata mutum ya faɗi wato wata magana wadda ba haka ba amma wadda tana iya zama gaskiya in an fassara ta wato ba ƙarya ce ƙarara ba tana da fuskan da za a iya mai da ita za ta iya zama gaskiya to ya hallata mutum ya faɗi irin wannan wala'i halin haka dai shi wannan yaro ya yi ta zariya tsakanin sarki da barubani a tsakanin barubani da masirci kuma masirci barubani ne ba shi wannan hikima ta yadda zai rinka kubutar da kansa daga dukan da yake sha a wurin masirci وبينما هو كذلك yana cikin wannan hali iz ata ala dabatin azimati yaro har ya girma ya iya sihiri na basihir ne sihiri ya kuma kware da sanin addinin annabi isa alaihi salam shi ma ya kuma zama kaman baruba ne wato ya gaji kai ya koyi kai biyu ya koyi sihirin masihir ya koyi kuma tsatin a ya koyi malantan shi wannan baruba ne din amma har yanzu bai yanke wa kansa hukuncin me zai yi ba bai yanke wa kansa hukuncin menene zai yi ba a cikin abubuwa guda biyu zai ci gaba ne ya zama masihirci ko zai ci gaba ne ya zama barhubani to shikenan da ya zo samu wata dabba babban dabba ta tsare hanya cikin shaggogin jeji mutane duk sun taru kuma ta hana su wucewa faƙala sai yaron ya ce alyauma alamu sahiru afdalu amin rahibu afdalu ya ce yau kan zan gane wanne ne mafifici wanne Allah ya zaɓa masirci ne Allah ya ce so ko kuma shi maruhuba ne ne Allah ya ce so kan manta dai wayannan duk wannan isa duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake bada ita kuma ya ce ta faru ne a zamanin waɗanda suka gabace mu don haka walau lokacin addinin annabi isa shine addini na duniya wanda Allah ya yarda da shi na'am to amma shi yaro ya taso ne gidan matsafa sarki kuma matsafi kuma an tura shi koyo tsafi don ya gaji babban matsafin gari don haka yanzu bai gane ina zai koma ba ya bar wannan tsafi ne komo addinin kirista ko kuma ya zauna a wancan addini shikenan sai fa aka hajarar sai ya dauki wani dutse fa qala sai ce Allahumma in kana amru rahib bi ahabba ilayka min amri sahir fa qatul hadhihi dabba hatta yamdin nas faramaha fa qatalaha sai ya ɗauki dutse da zai jefi dabban da dutsen sai ce Allah idan al'amarin mai ibadan nan na nasara shi ka fito akan al'amarin mai sihirin nan to ka kashe wannan dabba da wannan dutse da zan jefa har mutane su samu su fara ma ha sai ya jefi dabban faƙatalaha sai dutsen ya kashe ta Allah ya kashe dabban wato Allah ya tabbatar masa subhanahu wata'ala ta wannan wato addu'a tasa da wannan aiki nasa cewa ruhubananci shine daidai a wannan zamani wa mazan nasu mutane suka samu suka wuce fa atar rahiba sai ya zo wajen baruba ne fa aka barawo ya ce ga abin da ya faru fa qala lahu rahibu sai mai baruba ne ya ce masa ai bunayya kai wannan yaro nawa an ta yawma afdalu minni kai yanzu har Allah ya ɗaukaka ka kama ni kan balaga min amurka ma'ara daga cikin na ga wasu alamomi na karamomi daga cikin al'amarinka wa in naka ta tutala amma fa Allah zai jarabe ka da wannan karamomi da ya baka jama'a akwai wa hunaka waqafa anan akwai wani abu da ya kamata mu tsaya mu yi tunani manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labarin al'ummun da suka gabata a cikin bani Isra'ila wanda suka rike addini yana cewa ga wani nan yaro Allah ya ba shi karama yana cewa har baruwa ne ta ya kafi ni Allah ya ɗaukaka ni ka a kaina amma wai al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga an ce akwai wani bawan Allah wali ne mai karama shikenan sai su ce an mai da shi annabi kaga ƙaryata manzon Allah ne karamar ce ake so a ƙaryata ko wani san ne ake so a ƙaryata wannan kuma wani abu ne jinsu ne lafi da sa min addini al-islami maganan karama da wali sai dai in musulunci za ka bari amma wannan wani abu ne tabbatacce addinin musulunci in kuma kai musulunci to lalle wanda ce wanda ma ake da awon wai ana jin sun ma sun sun ce ibn taymiya ya faɗa a cikin muktasar al-aqidatul wasiliya yace mai musun karama fasiki ne mai musun waliyai fasiki ne yace ma ba ma waliyai ba har akwai wasu mutane wanda Allah subhanahu wata'ala ya zaɓe su wanda Allah yake gudanar da nau'o'in kudura a hannunsu. To wa'annan mutane a ina suka yi karatu suke musu wa'annan abubuwa. Me suke karantawa? Ko hayan su Yahudawa suka yi wallahu alam. Amma tabbas ga ɗaya daga cikin wa'annan na kawo wa'annan mu dama muhallin sa ne amma na faɗakar a nan cewa a sani cewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana faɗa a cikin al'ummar da suka gabata akwai waliyai masu karama. saboda mutane su tsira kada wani ya zo kawai yana ta mai da wali yana maka izgiri kamar yadda kafirai suke izgiri da annabawa to magadan annabawa ma ana musu izgiri wannan babban haɗari ne to shi kenan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce amma wannan wannan masjid ya ce ya ce manzo Allah ya ce wannan masjid ya ce masa innaka tasubtala amma ba Allah zai jarabe ka haka ne dama ba bawan Allah da Allah zai zabe shi sai ya jarabe shi da mahasada da masu masa inkari da masu ma neman kashe shi fa idan su ta fala ta dulla alayya sai baro bane yace ma yaron in Allah ya kawo lokacin da za a jarabe ka karka nuna ni ka koye idan ni za su nema wa kana al-gulamu yubri'u al-akamaha daga nan karaman wannan yaro wali cikin bani Isra'ila sai ta wuce maganan ma wato jifan dabba da ne sai zama yana warkar da wanda aka haifa a makaho irin abinda annabi isan yake yi shi ma ya gada dama malamai sun ce ai manzo Allah ce al ulama'u warasatul anbiya ko malamai sun ce karama gadon annabi ne kana gadan karaman zamanin annabinka don kai din nan dalala ne ga al'umma bisa cewa kai wakilin annabinka ne don haka in ka yi naka karama in wai annabin ka yi nasa sunanta mu'jiza to wanda annabawan suka yi shine malaman yanzu Allah yake dawo da wasu abubuwa na ban mamaki dan ya nuna kariya gare su ana ganin su ana ce musu karamomi dan a tabbatar da cewa wannan addini da suke kai gaskiya ne don su ne suke tsorar da addini shi annabin ya riga ya wuce amma su ba annabawa bane kuma wannan addini ne musulunci ne tabbatar gashi dai wannan hadisi ne na manzon Allah ko manzon Allah ne yake faɗa da kansa ko za ka ce sun kulle ni ba mutane mai da hankali ana halakar da su ba su sani ba to shikenan ya zama yana warkar da makaho yanzu da za a samu wani malami Allah ya ba shi karama yana shafa idanunka ya bude sai a ce masa jinsi ne haka wasu jahilai za su jahilan masu da'an malanta za su koyawa mabiyan cewa ai wannan sihiri dama an yi sihiri irin wani to sihiri ba a ganin sa wajen musulmi malami mumini sai dai wajen kafiri sai dai in su bulle ne kuma ba ma ba ba wasu wasu ayyuka yake da aljanu da sauransu to wannan kuma boka kenan bai zama malami amma in za ta san malami ne wanda ya koma ga Allah wanda dukkan alamomi suna nuna mutumin Allah ne wanda wanda in an gani za a ambaci Allah za ru'u zikrallah to in an ga irin wannan a wurin sunansa karama musulmin duniya duka sun yarda da wannan in ka ji mai musu wannan fasiki ne aqida na'am wal abrasa yana warkar da mai ciwon kuturta wa yudawin nasa sai zaman to da addu'a yana kai mutane magani min irin adawai daga sauran cututtuka kwanan nan naji wani yana cewa in za a je wajen malami a nemi wai za ta addu'a Allah amma za ka je wajen wani malami wai shi zai maka addu'a ka warke to wannan ya zama abin bautanka to ina masu ina masu malaman masu maganin da suke cewa magungunan musulunci kuma su ma bokaye ne kenan ai a waɗancan kungiyoyin suke ko kuma a da yake nasu babu karama na banza ne ba karama kame kame ne da ɗebo itatuwa da sauransu shine ya sa su ba ba mushrikai bane amma wanda yake addu'a a warke shi nashi mushrikanci ne mutane su ji tsoron Allah kar ka zo dan mata'ud duniya da kake samu dan jin daɗin da kake samu ana dan tara maka abun jin daɗi ka shiga mota mai kyau ka ka je ka bata addinin musulunci akan son zuciya ka rinka zagin bayan Allah zababbu kana wulakanta su ka je lahira azaban ka tafi ta kowa muni Allah ya so shikenan manzo sallallahu alaihi wasallam yace a shikenan sai yaron ya kasance yana warkar da nan daga nan wakana wakana yubri'ul akmaha wal abrasa wannan daga nan manzon Allah ne yake ba mu labari da kansa can yana ba mu labari ne daga abinda wancan baruba ne yake faɗa wa tsakaninsa da yaro amma nan manzon Allah ne karɓi magana sai manzon Allah ce sai yaro ya kasance karamarsa ta kai yana warkar da wanda ya an haife shi makaho ma yana warkar da mai ciwon kuturta wai dawin nasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaron sai ya zama yana mutane magani min sa'iril adawai daga cuce-cuce da yawa fasami a jalisun lilmalik sai wani mafajin sarki in ji manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ji labarin yaro wa kana qara'aniya alhali ya makance shi wannan mafajin sarki din ba mu muku kisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta mu rajulun amma wanda imamu tirmidhi ya fitar ba wanda ya ce ka je ka yi alwala ka yi addu'a ka ce dan dan darajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ka warkata ni ban muku wannan kisan ba wannan gashi manzo sallallahu alaihi wasallam faɗa wani yaro cikin bani Isra'ila da ya training wajen bani baruku ba ne shi ma sai Allah ya bashi wannan a matsayin karama kuma bai ce annabi ba ne balle ka ce wani annabi rajulun kawai duk inda manzo Allah ya kawo shi da sunan rajulun ba annabi ba ne wani waliyin Allah ne zaɓaɓɓe kawai shikenan shi wannan bafajan sai ya zo wajen wannan yaro fa a tahu bi hadaya kasira ya kawo masa kyautayi masu yawa kyaututtuka masu yawa fa qala yace ma ha huna laka ajma'u duk wannan abun na baka duk wannan kaya mai dimbin yawa daga ga na kawo maka na kawo na baka ne in an ta tafaita ni in ka warkar da ni fa qala sai yace inni la ashla ashla usti ahadan ni ba na warkar da wani mutum wa inna ma yashillahu ni kawai ina amfani ne da kudurar Allah amma Allah ne ke warkarwa ba ni ba karka dauka ni ne don shi in ya ce shi ne to shi kenan za su koma bautar sa fa in bai mai da hankali ba za su dauka shi ne shi ma za su bashi matsayin Allah a'udhu billah dan haka sai yace a Allah ne ke warkarwa ba ni ba don haka karama ana amfani da ita ne don a jawo mutane zuwa ga yarda da shi wanda yake Allah subhanahu wata'ala ne tabbatar da wannan anwa'ul qudra ce daga wajen Allah sai sa ta a hannun dan adam wannan shi ne ya kamata mutum ya lura da shi amma in mutum ya mai da karama wajen wani abu wai kamar ya nuna kamar karama ne don akwai masu goya bayan bayan bokanci su rinka wannan da'awar a ƙauyuka to ma'anar alamarsa shi ne mutumin za a gaba na Allah ba za a ga mafi yawanci arkanin islami bai kula da su ba za a ga mafi yawanci shari'o'i bai kula da su ba yana karkarya su mafi yawanci sukan kare ma sallah ma bata dame su ba tsarki ma da tsafta bai dame su ba to wa'annan ba waliyan Allah ba ne waliyan Allah suna kula da tsarki na ibada ko da yake dai akwai rufa a asal a gabara lau a kasama alallahi la abarahu karka ce duk wanda ka ganshi kaman ba ne tattattat ba ne ka ce za ka raina shi to kaga a nan sai ya nuna ashe hadaya da ake kawo malamai ko wasu bayan Allah ba haramun ba ne karɓa don bai ce a mayar ba sai dai ya ce masa amma kar ka ɗauka wannan warkewan daga wurina ne daga wurin Allah ne subhanahu wa ta'ala kuma wannan ma ya tabbata cikin hadisi wanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka je bakunta wani gari aka ci ba aka ci ka saukan su kuma sarkin garin kunama ta harbe shi ɗaya daga cikin sabon manzon Allah ya nuna karama shine Usama bin Zaid ya tofa Fatiha ta war ciwo nan da nan kunama ta fadi bayan sun yi duk magungunan da suka saba na gargajiyar su da yi ba sai suka ba su awaki da suka ba su awaki kyauta sakamakon wannan addu'a sai suka kawo manzo sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce ma yudrika annaha ruqya kai Usama wa yace maka wannan Fatiha tana magani yace naga ayoyin Allah ne kuma Allah ya fi shi ba'ul nan yace idribu li bi sahabi ni ma an ji an raba naman akuyan nan a kawo min nawa in ji manzo Allah haka wannan ya nuna halaccin yin haka to wannan shine mahadan wancan da wancan sahabban manzo Allah tun suna da rai ma suke ta nuna karamomi do su ba a ce musu waliyai ne saboda girman su ya fi na waliyi bayan da za a yi ka kira general brigadier su waliyai brigadier su ne shi kuwa sahabi general ne don haka su sun haɗa wannan walitaka da kuma tuba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka sai darajar su yafi sunan su yafi a kira su da suna waliyai ko da yake Allah yana zaben wanda ya ga dama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabban cewa a cikin al'ummansa a nan ƙarshen zamani za a yi wani za a yi wasu mutane bayan Allah mai aiki a wannan zamani yana da ladan sahabi saba'in sai sabon sace min na au minhum yace minkum to da haka kar a rinka can gaban Allah Allah fa yaf'alu ma yuridu kada mutane su rinka can gaban Allah suna nuna babu wani bawan Allah da Allah ya zaba fiye da wani kai ba sai za ka nuna ba Allah shi yake nuna abin sa ilimi kuma na da wahala kuma babban in kana son ka tsira imani idan aka ce maka abu kaza kaza ne ka samu masdarinsa daga manzon Allah ne sahihi ne ko daga alqur'ani ne sahihi ne kawai ka miƙa wuya amma in ka zauna kana neman sai kwakwalwarka ta gano abu to wallahi za ta halaka na'am to shikenan sai ya ce masa to in anta amanta billahi da autu laka fa tafaka ni magani na da zan maka Allah ake yin imani da shi babban kyautar kenan in ka yi imani da Allah sai in maka addu'a Allah ya warkar da kai fa amana billahi sai wannan makamun makamun babaji ya imani da Allah fa shafahu Allah sai idanunsa suka bude fa atal malika sai ya je wajen sarki to jarabawan za ta zo kenan fajalan da ilaihi ya zauna a fadan sarki kama ka ne jilisu inda ya saba zama a fada a cikin fadawa fa qala lahu malik sai sarki ya ce masa man radda alayka basaraka wa ya dawo ma da idonka qala rabbi yace ubangiji na qala wa laka rabbun gairi to kaga wannan yana nuna cewa a ce a cikin wato wasu ma daga cikin sarakunan bani isra'ila zamanin annabi isa an samu da suka yi da awon kuduriya suka yi da awon su alloli don ya ce kana da wani ubangiji kuma ban da ni qala rabbi wa rabbuka Allah yace a sarki ai da ni da kai ubangijin mu Allah ne fa akazahu sai yasa aka kama shi falam yazal yu'azibuhu bai guje ba yana ta azabtar da shi hatta dalla alal gulali har dai ya ji azaba ta shi karfin yanda zai iya jurewa sai ya nuna yaro yace yaro ne ya masa wannan addu'a ya sa- ya ya koyar da shi bautan wani ubangiji ba sarki ba faji a bil gulan aka zo da yaro fa qala lahu al malik malik sai sarki yace na yaro ai bunayya a yaro na ne da na tura shi koyon karatu kar balaga min sihiri kama tubrul akmaha wala abrasa aje wajen da na tura ga wajen boka ka yi ilimi har ka kware kana warkar da mak- mai mai- mai kuturta kana warkar da makaho wata fa'alu wata fa'alu kana maganin kaza kana maganin kaza qala inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace sai yaro yace inni la usti ahadan ni fa bana warkar da kowa inna ma yufillah Allah ke warkarwa ni sababi ne kawai fa akazahu ya kama yaro falam yazal yu'azibuhu bai guje ba yana azabtar da yaro hatta dalla ala rahibi har sai da yaro ya ji azaba ta hau kansa sannan yace to gaskiya ga wanda ya koya mu faji a jirrahi da aka je aka kamo baruba ne fa qila lahu irji an dinika aka ce ka bar addininka fa aba sai ya sai baruba ne yaki fa da adil min shari sai sarki yace a kawo zarto fa wada al min shara fi mafarat ay ra'ati ya sanya zarton a tsakiyar kan wannan baruba ne din wa fashaqqahu yasa aka tsaga baruba ne gida biyu daga kansa har ƙasa aka raba shi biyu aka jefar da bangare nan aka jefar da ɗaya bangaren nan wannan azaban da aka yi wa baruba ne kenan tashi ta tsare sun maji a bijalisul maliki sannan aka zo da bafaje makaho da ya warke fakila lahu aka ce masa irji an dinika ka bar wannan addinin da ka karba na lokacin na kirista na na nasara fa aba sai yaki wa ba al minshara fi mafarqi ra'atihi sai wannan sarki ya sa zarfan a tsakiyar kan bafaje wa shaqqa bihi shi ma aka tsaga shi gida biyu hatta waqa shaqqahu har sai da bangaren san biyun duk suka faɗi a ƙasa sun baji a bil gulani sannan aka zo da yaro bakin lawa aka ce masa irji an dinika ka bar wannan addini naka fa ba sai yaki fa da fa'ahu ila nafarin min ashabi sai sarki ya tura shi da yake ya ga irin wannan karamomin da yake gurin sa me yasa bai sa a masa abin da aka yi ma wa'ancan ba ya in yi haka halakar su za ta zo da gaggawa don haka shi bai zaɓi ya yi da kansa ba kamar yadda ya sa a gabansa aka yi na wa'ancan sai ya ce a ya ce ma dogaransa ku tafi da shi izhabu bihi ila jabal kaza wa kaza ku je ku hau dutsen nan mai tsawo na wuri kaza da kaza fas'adu bihi jabal ku hau dutsen da shi fa iza balantum zirwatahu in kun kai kololuwan dutsen fa in raja addini ku tambaye shi in ya bar wannan addini to wa illa in bai bari ba fadar ruhu ku tunkudo shi fa zahabu bihi suka tafi da shi fa sa'idu bihi jabal suka hau dutsen da shi fa qala sai yace Allahumma kafi Allahumma kfinihim bima shi'ita Allah ta isa mun sharrin su da abin da ka so. Fara jafa bihimul jabalu sai dutsen nan kawai ya kama raurawa ya girgiza da su gaba ɗaya yin giza kamar yadda dabba take girgiza jikinta. Fasakatu duk dogaran nan sai suka faɗo shi kuma bai faɗi ba. Suka faɗo suka rugurguje. Waja a yanki ya tako tattattat yana tafiya da kafarsa ilal maliki har ya dawo fada wajen sarki. faƙala na gudu maliku sai sarki ya ce masa ma fa'ala hasu abuka wannan ma kun ga wata karama ce ko? To, yaya me ya faru ga mutanenka? Ƙala ya ce kafanihimullahu Allah ya isa mun sharri. Fada fa'ahu ila na farin min ashabi ya sake ba mu wasu dogaran. Faƙala ya ce ina zo bihi ku tafi da shi fa ahamiluhu fi kurkurin ku sa shi cikin kwale-kwale. Fata wasa bihin bahara sai kun je tsakiyar teku da shi. fa in raja in ya dawo addini gaba da addinin sa shikenan wa illa in bai ba fa qazifuhu ku jefo shi daga cikin kwale-kwalen ya nutse kifi a haɗe shi fa za a bubi suka tafi da shi fa qala sai sun je tsakiyar kenan sun yi niyyar su jefa shi fa qala sai yaro yace Allahumma kfinihim bima shi'ita Allah isan mun sharrin su da abin da ka so fa in kafa bihim safina sai jirgi ya kife da su duka da yaro fa gariku suka nutse a cikin ruwa gaba ɗaya da su da kwale-kwalen nasu fa ja a yamshi ilal maliki yaro ya tako kan ruwa tas tas tas tas kun ga wata karaman ko kai za ka taka ruwa ne ya zo har gurin sarki fa qala lahu al-malik sai sarki ya ce masa ma fa ala sabuka ina dogaran da suka tafi da kai qala yace kafanihimullahu Allah da kake yadda da shin nan ya isa mun sharru duk wannan ana masa gargadi ne yace to gaskiya Allah kan nan ya fi karfi na na yarda da shi amma ina jabbari Allah bai nufin shi da shirya ba fa qala lil malik sai yace masarki innaka lasta biqatili ga maka kar ka je kai ta kashe mutane da yawa ba za ka fa iya kashe ni ba hatta tab'ala ma amuruka bi sai in za ka yi abin da zan saka fa qala sai yace ma huwa me qala yace tajma'un nasa fi sa'idin wahid da yake ya ga gako ne yace ka tara mutane a wuri guda duk kasan nan ka tattaro a yi shela kamar yadda aka yi ta fir'auna ne ai da mu haka ake yi ka tattaro duk mutanen kasan nan su haɗu duk a wajen taro babban taro wanda su dubu ne a lajin in ka kama ni ka ɗaɗɗaure ni a jikin kututturen bishiya ka bankare ni amma ba kawai ya ɗaure shi da yadda ake sa hannu haka a ɗaure hannu a ɗaure ƙafa haka sun ba kusa sahaman min kinanaki sannan ba kayanka na tsafi ba ba kibiyanka na tsafi ba dan zo da kwarina ka ɗauki baka kuma ka ɗauki kibiya daga cikin farina na wurina ba naka ba sun maza isa hamadi ka bidin ƙausi sannan ka sa kibiyan a tsakiyar tsarkiya na bakan sun maƙul sannan ka yi wannan magana ka ce bismillahi rabbil gulami da sunan Allah Ubangijin yaron nan sun marmini sannan sai ka harbe ni sun kai haka zan mutu fa in fa'alta فإنك إذا فعلت ذلك كي إن كي هكا قتلت نزاك شيء فجمع الناس sai tara mutane fi sa'idin wahidin yaro ya zaɓi shahada ne da ya ga dama zai iya yin haka ba tare da an kashe shin ba amma in ba a kashe shin ba bai mutu ba to ai mutane ba za su san cewa sarki dole bai isa bai kai sarki bai kai ubangijin yaro ba to shikenan shikenan sai ya daure shi sannan ya ɗauki makan ayin na ƙasa asalalika wajen ma'an nasu bisa ilin wahidin sai tara mutane a guri ɗaya wanda labahu alal jizi ya ɗaure shi a cikin kututture sun ma asar da samun min kinanaci sannan ya ɗauki kibiyar daga cikin farin yaro sun ma waza a samun fi kabilin tsausi ya sanya kibiyar a cikin tsarkiyan baka tsakiyar tsarkiyan baka sun ma ƙala sanin ta bismillahi rabbil gulami da sunan Allah ubangijin yaro sun ma ramahu sannan ya halbi yaro fa waqa samu fi su digaihi sai kibiya ta fada a jikin kaikainiyan yaro ko za a yi da hu fi sulhi sai ya sa hannunsa a wajen da aka harbe shi a kai kayakayen sa din fi mawdu isani inda kibiyan yake ba mata sai ya mutu fa qala nasu mutane suna ganin wannan dama abin da yaro yake bukata kenan sai mutane suka ce amanna bi rabbil gulami amanna bi rabbil gulami amanna bi rabbil gulami mu kan mun yi imani da ubangijin yaro mun yi imani da ubangijin yaro mun yi imani duk mutane suka musulunta ko wajiyal maliku aka je wajen sarki da yake sarki ya sa a yi haka ai an ya sa a yi haka kuma ga abin da ya faru wakila lahu aka ce sarki a ra'aita ma kunta tahzaru kaga abin da kake gudu ko kad wallahi na zalajika azaruka abin da take gudu ya faru gare ka ba kana gudun abi abi wannan ubangijin yaro ba to yanzu mutanen gari duk sun ce sun ji ubangijin yaro kar amanan nasu mutane duk sun imani fa amara bil hududi to shine yazo kan maudu'in abin da muke wannan sura take magana akai kutila ashabul hududi Allah alkima abota tona gwalalo ko tare mahara ko menene na kashe mutane to sai umarni a tona hududu sai a fawahi su kake a duk bakin hanya in an je bakin hanya a tona kwararo babbar rami mai girma a zuba kirare da itace a hura wuta fa kuddat aka tattauna ramukan wa udriman nara aka hura wuta a cikin ramin wa qala yace man lam yarji addini duk wanda bai bar addinin nan ba fa ahamuhu fiha ku tunkuda cikin wannan wuta aw qila lahu ko kuma a ce masa ikitahin shiga da kanka fa fa'alu da fadawan su suka yi haka hatta ja amra'atun har sai da wata mata ta zo wa ma'aha sabiyun laha tana da wani yaron ta dan karami mai shan nono fata ta akan an ta fiha sai ta ki fadawa cikin rami dabar da tausayin wannan dan jinjiri da yake bayanta faƙala da hal gulamu sai yaro shi ma karama Allah ya fitar da bakinsa shi ma ya yi magana bai kalli mun nasa fil mahadi shi ma Allah ya bashi naki karama sai yaro ya yi magana ya ce ya umma ya baba isbiri yi haƙuri ki faɗa fa in naki ala haƙƙin sai kina kan gaskiya to dujan zai zo ya yi wannan dujan zai zo ya yi wannan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Tirmidhi ma da irin wannan hadisi da wannan ma'ana. Dujan zai zo ya yi irin wannan aiki. Zai zo ce shi ne Allah. Ya zo da irin su abin nan ɗinsa, sharaton ɗinsa da su menene da karuwansa, ya cittika a cikin su sharaton da sauransu irin nasa, amma ba ba na ce sharaton na nasa Amma dai zai zo ya yi hotaloli ne zuba karuwai masu bala'i kyau, masu kayan ado da sauransu. da yi manya-manya masu ban sha'awa ya ce nan ne aljanna da ake gaya mu kuma ya hura wuta gagaruma ya ce nan ne wuta ya ce ka yi imani da shi shi ne Allah in ka ce ya ruwan sama ya ce a yi ruwa a yi istijiraji daga Allah subhanahu wa ta'ala duk abin in ka ce ya raya matacce ma zai raya duk abin da ka ce zai yi zai yi in ka ji zai ce to shiga aljanna sai tura ka cikin wannan wai burin ilimi wannan karuwan banzan shi ke nan ka zama ɗan duniya ya barka idan ka ƙi zai ce ka faɗa wannan wuta ya kai ka jahannama kenan ƙarshen duniya shi yasa ake neman tsari din fitnatul masihi dajjal kada Allah ya sa ya same ka fitnan masihu dajjal manzo Allah yake amma fa ku sani ubangijinku baya da ido daya kai ba wani ma mutum da zai fito kararan aso ka ganki wai kai shine Allah ka da hankali kada wani wani ko me ya nuna maka ko wani irin wani dabara ya maka ya duk yayi da awon ubangidan kaka to kawai ka sani in ba dujan din bane wakilin sani dan ba za ka ga Allah a duniya jiki dan adam haka ba ba za ka ga shi ƙarya ne Allah ba mujassami bane ba shi bane wanda za ka gani haka ba wanda ya maka alkawarin za ka ga Allah a matsayin jiki wani abu mutum ya zo maka babu haɗari ne babba kuma manzo Allah ya ce dujal ma alamar da za ku gane shine idon sa ɗaya ne Allah kuma ba mai idanu da za a gani irin na 'yan adam bane balle har ido ya zama guda ɗaya wannan babban fitina za ta zo ƙarshe wannan shine kutila ashabul hudud Allah ya ce Allah anti wayannan mutane wayanda suka tona ramuka suna azabtar da mutane da ma irin su wanda za su zo nan gaba da wanda suka gabace su na'am annari ma'abuciyar wuta za ta wuqud ma'abucin huruwa ma'abuciyar huruwa a cikin wato gwalalo na'am idhum yayin da su wayannan kafirai azzalimai ahum su ƙo'odin suke zazzaune alaiha a bakin ramin suna jiran wanda zai zo wucewa filin sashi ya kafurta in ya ci su jefa shi a ciki. Wahum.
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم سوفا شهود شهدون على ما يفعلون bisa abin da suke aikata shi da mumini da muminai za su zo lahira su shaida da kansu cewa ga abin da suka yi na zalunci.
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد Yadda an kawo wannan sura saboda a ra- a gaya wa kafiran ƙuraishawa a lokacin da suke ɗaukar su Bilal su Suhail su wane ne suke azabtar da su su ma fa sun yi kama da ashabul ukhdud kuma ba za su tsira ba kuma za su je lahira su gamu da azaba kuma a duniya za su kaskanta duk sharrin shine ko jabbarin sarki yayi wannan fa ba sha yake yi ba ba tsira yake ba ƙarshe halaka yake yi saboda Allah ya ce wallahi sai ya taimaki waɗanda su ina nan so ba su gana mu wallahi za mu taimaki manzannin mu Allah kuma ya ce lan yaj'al Allah lil kafirina 'ala al mu'minina sabila Allah ba zai taba bawa kafirai dama akan mu'mini ba za su cuci mu'minai karka ce cuta ba za ta same ka ba jarabawa ba za ta same ka ba amma lan yadurrukum illa aza ba wata cuta za su muku ba sai dan cuta na dan kankanin lokaci daga nan za su rushe duk wani dabbari Allah ya bashi wannan sanarwa duk dabbarancin sa sai dai kuma shi Allah yana yin yanda ya ga dama dabbari yana yin shekara hamsin ɗari yana dabbarancin sa amma zai kare abin ya zama tarihi ana labarin sa kuma ya zama mummunan cikawa da mummunan karewa da mummunan karewa saboda haka musulmi su riƙe addinin su da gaskiya su yi haƙuri da cuce-cuce da suke gani daga wurin maciya addini ko uzurawa ko wulaƙanci ko istihza'i ko menene kai dai ka riƙe addininka don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce karshen duniya al'afizu ala dinihi kal afizu ala jamra wanda duk ya riƙe addini yana yi tsakaninsa da Allah to ka ɗauka kawai ka riƙe garwashin wuta yaya kana haka haka kuma baka da baka son ya faɗi shine addinin in ya faɗi ka rasa addini kenan don haka haka za ka yi kallon lashin ka kana hukurawa to shine menene riko da jamra din shine yau wa'annan su ce kai kai ba gidaje ne kai ba kauye ne kai a zage ka a tsangwame ka har ma a doke ka har ma a azabtar da kai duk wannan zai iya faruwa kowa da irin jarabawan da Allah zai kawo masa mu dai Allah ya sa wanda za mu ci jarabawa Allah ka sa mu ci jarabawa kar mu faɗi a jarabawa Allah karka fitile mu da makiya addinin ka na'am kar kuma ka fitile su da mu addu'a biyu ake yi su kansu abin tausayi ne Allah karka fitile su da mu su zama sun fitinatar da musulmi sun samu bala'i sun halaka sun je lahira sun shiga wuta kaga su ma ai baka musu fatan alheri ba in kai fatan su yi wannan kai kuma kai fatan kai kuma kar Allah ya fitile ka da su kada fitinar su ta sa ka bar gaskiya ka koma kan ƙarya zagi da wulaƙanci da wani maganganu kar ya sa mutum ya bar addini ya bar gaskiya ya koma ya ji ƙarya Allah ya tsare nan allazi lahu mulku samawati wa ma naqamu minhum ba wani abu suka fa kyamata daga wurin su ba suke musu wannan wulakanci da azaba illa an yuminu wai kawai da sun imani billahi al-aziz al-hamid da Allah mabuwayi abun yabo yanzu a samu da kududu din nan su waɗannan me suka yi wa sarki ba abin da suka yi wa sarki mun yi imani da Allah kawai shi sai sun ce shi ne Allah sun bi shi to don ne to dalilin haka ne fa kawai sai ta azabtar da su suka musu wannan shine Allah yake ba mu labari subhanahu wata'ala ba su azabtar da su ba kawai sai wai dan sun yi imani billahi al-aziz da Allah wanda yake muku wayi abin yabo to haka kuma kafuran makka da quraishawa da suke azabtar da su bilal da sauransu da su ammar bin yasirin da su sumayya da sauransu to kuma sakamakon hakan zai same su kuma ya same su an zo an kakkace su suna jin su ne manya aka kakkace su mummunan kisa a badan wasu ma barorin su ne bayin su da suka adabtar su ne suka kashe su ma a wurin kisan wulakanci ma ba wani babban sadauki ne ba cikin su ma ba wanda da na Aliyu ne kama shi yake shi banda a ce ai sadauki ne an yi masa kisan manya to babu a wulakanci haka a kakkace su da su utaiba da da utuba da sauransu wanda ma wani ma kutai ba ma cewa manzo Allah ya cewa Allah ya haɗa shi da kare daga cikin karnukansa a jeji zaki ya zo ya kama shi da ya ji labari ya sa aka ci kewaye shi saboda yana jin shi dan manya ne aka ci kewaye shi da masu gadi aka zuzzuba kaya ya shiga tsakiyar kayan ya kwanta amma haka cikin dare a jeji kare zaki ya taso fau fau fau fau ya zo ya tsararratsa mutane kawai ya haura wannan abin ya je har cikin wannan inda aka aka tsare shi din ya gatsa shi ya raba shi gida biyu ya tafi abin sa addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tafi ta tafi amma duk da haka wai bai sa wannan suke jabbaran nan wai su ji tsoro su ce sun dawo kan hanya sai su ce sihirin Muhammadu ne a'udhu billah نعم الذي له ملك السماوات الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد الله بدس كي إيماني لكي العزيز الحميد من شيني با الذي له ملك السماوات والأرض wanda ya mallaki sammai da ƙasai yaya za a bar bautansa a je bautan wani wanda shi baya iya kare makansa komai a wani lungu a cikin wani gari wallahu Allah fa shahidu mai shaida ne ala kulli shay'in bisa dukkan komai duk abin da kuke yi mu'minai Allah na ganin ku kuma zai azabtar da ku na'am إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق innal ladina fatallu mu'minina kaga waɗanda suka fitini mu'minai akan addinin su wal wal mu'minati suka fitini mu'minai mata to sadaqallahu alazim ana nuna mun lokaci za mu tsaya nan insha Allah za mu tashi innal ladina fatallu mu'minina اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين